بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول ما الله تبارك وتعالى لسكي بام داما لزام تقبدا كراتم حديث مائكي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحديث الحادي والعشرون حديث عشرين دايا عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم wannan ƙaryataccen hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda muslim ya ruwaito wanda kuma aka same shi daga babban sahabi wanda ake mishi sufiyan bin abdullahi saqafi wanda ana ce mishi abu amr ko kuma abu amra to ya tambayi ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi sai ya ce kultu na ce ya rasulallahi ya manzan Allah kulli fil islami qawlan ka gaya mana a cikin musulunci wata magana la as'alu anhu ahadan ghairaka wadda ba zan tambayi wani ba wanda ba kai ba gami da ita ba za a sake tambayar wani ba gami da ita wanda ba kai ba wallahu a'lam to kamar dai ya ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya mani wata magana da a cikin musulunci kawai magana ce wadda take ta tattare lamurra wadda take ta isa wadda take bayyananna kawai tsananin ta gane wa'annan abubuwan to daga kai ba zan buƙaci wani in tambaye shi ba kuma wani abin da ya kama da haka kulli fil islami ka gaya mana a cikin musulunci ya annabi ƙaulan wata magana la asalu anhu ahadan ghairaka wadda ba zan tambayi gami da ita ba wani mutum guda wanda ba kai ba to shi kenan ƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wannan sufiyan kin qul amantu billahi thumma istaqim kace na ba da gaskiya da Allah kuma sai ka yi istiqama ka yi daidaituwa To, wannan jumla ce biyu annabi sallallahu Alaihi wasallam ya gaya ma Sufyan ɗan Abdullahi Saƙafi, wanda Saƙafin nan ma'ana ƙabilan Saƙif ne shi kenan. kuma an ce mutumin ba'if ne wanda dama su ma ƙabilar saƙif kin suna zamna a garin ba'if ƙarfinsu to an ce shi ƙabilan saƙif ne kuma mutumin ba'if ne to cikin wannan jumloli wanda aka gama sufiyan bin abdullahi saqafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da malamai sun iya kokari wajen fassara ta qul amantu billahi da annabi ya ce mishi ka ce na ba da gaskiya da Allah to wasu malamai suka ce kamar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce jaddid imanaka bihi حال كونك ذاكرا بلسانك ومتذكرا بجنانك معنى قلبك جنا sai to kaman dai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya mishi ka sabanta imaninka da Allah eh kamar annabi ne ya ce mishi ka sabanta imaninka da Allah kasancewanka kana mai faɗa da halshenka kuma da zuciyarka kana tina da haka nan kana tabbata da haka nan ko kuma aka ce a ana nufin innal ma'ana dum ala imanika billahi kamar dai annabi ya ce mishi ne ka dawwama akan imaninka da Allah ko kuma aka ce waqila ma'anahu abinda ake nufi da shi zid fi imanika kayi dadi cikin imaninka billahi da Allah بالتفكر في مصنوعاته تهنية tunani cikin abubuwan halittotin shi to ala ayi halin da an yi maganganu da yawa akan wannan to kuma imani dai da Allah ko dai ba a samu wani sabani ba an san abu ne wanda yake ya kunshi abubuwa da yawa to wannan abu na farko kenan da annabi ya ce mishi ka ce na ba da gaskiya da Allah qul amantu billahi thumma istaqim sannan kuma ka yi istiƙama daidaituwa tsayawa a bisa samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bin samun annabi to wannan shine istiqama duk da ita ma an yi maganganu da yawa akan ta wasu sun ce fi'al ma'amurat wa ijtinab al manhiyat shine aikata abubuwan horo da nisantan abubuwan hani wasu kuma suka ce ghayatul istiqama matukan istiqama abinda ake nufi da istiqama wa nihayatuha da kuma ta Allah ya tafita al'abdu ila ghairi Allah ta'ala shine bawa karye waiwaye zuwa wani Allah madaukakin sarki wanda za qila shi sa aka ce la yatiqu al-istiqamata illa al-akabir babu wanda zai yi istiqama sai manyan mutane tunda abu ce wanda an ce kwata kwata a jefar da duk wani abin da ba Allah ba kar ayi waiwayen wani abin da ba Allah ba mutum ya tsaya ko kuma aka ce ana nufin istiqama wannan duka wai fassarorin ta ne da aka bada ko kuma aka ce ana nufin istiqama alqiyamu bayna yaday Allah ta'ala ala haqiqati sirq tsayuwa gaban Allah madaukakin sarki akan haƙiƙanin gaskiya ko kuma aka ce a hiya taubatun bila israrin tuba ce ba tare da nacewa ba wa amalun bila futurin kuma da aiki ne ba tare da rauni ba ba tare da gajiya ba ko yankewa wa ikhlasun bilal tifatin kuma tsarkakewan aiki don Allah ba tare da waiwaye ba wa yaqinun bila taraddudin da kuma sakankanciya ba tare da kai kawo ba to an yi maganganu daidai wa to ala ayi halin ko kuma an ci kawai ita almutaba'atu lis-sunnati al-muhammadiyyati ma'a at-takhalluq bil akhlaq al-mardiyyati wasu malamai sun tafi ce abinda ake nufi da istiqama shine bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da ɗabi'antuwa da ɗabi'o'i waɗanda suke abin yarda yawwa to wannan shine a takaice maganganu da yawa akan istiqama kuma mutum dai ya tsaya kawai kamar da na faɗi bisa samun annabi sallallahu alaihi wasallam bayya kauce ma annabi iya yadda zai yana tsaye akan addini to wannan shine istiqama to wannan har ta fi karama eh wannan har ta fi karama ta fi karama irin ta waliye wadda Allah yake ba su a ga mutum ya tashi cikin iska a ga mutum ya taka ruwa a ga mutum ya zo lokacin da ba a san shi ba a gan shi yanzu nan ya tafi makka wannan karama ce da Allah yake girmama waliyan shi da su amma duk da wannan ba su kai ba istiqama istiqama ta fi su eh istiqama ta fi su hakanan ne shi yasa wasu malamai sun ce al-istiqamatu khairun min alfi karamati suka ce istiqama ita tafi karama dubu ma sannan kuma suka ce wa ma akramallahu ta'ala abdan bi karamatin khairun min al-istiqama sannan kuma Allah madaukakin sarki bai taba girmama mutum ba bai taba girmama wani bawa ba da wata karama bai taba karrama shi da wata karama ba wanda ta kai istiqama sai kawai a samu mutum yana kan addini ko da bayya wasu abubuwan mamaki to wannan shi ne babban mutum kamar yadda maulana shahab da zaƙa ta'ala anhu yake cewa idan mutum ya lizimci karama kai ka lizimci istiqama in aka je can lahira ita kaga yadda aka yi yawwa da haka mutane kar su rudu da karama karama ba ta kai istiqama ba eh karama ba ta kai istiqama ba hakan mutum yana jajirce akan addini bai kauce ma addini to wannan wallahi ta hi karama eh ta hi karama so da yawa za a samu abucin karama wani wanda bai da karama ya fi shi matsayi saboda ya fi shi istiqama akan addini ai ya ishe mu ishara cewa eh, kamar da shi ma malam mai sharhin hadisin yake cewa ala tara annahu lam yunqal an sahabati radiyallahu ta'ala anhum illa al-qalil min al-karamati wa nuqila an ghayrihim min al-mutaakhirin akthara min dhalika ma anna as-sahabata kanu fi a'la darajat al-istiqamah yace ya ishe ka ishara inda zaka san cewa istiqama ta fi karama yace baka gani cewa ba a ciro ba daga sahabbai da Allah ta tabbata a gare su madaukakin sarki sai kaɗan daga cikin karamomi wannan ya ishe ka ishara sahabban annabi sosai a ce wane ya abin mamaki kaza wane ya abin mamaki kaza ce abin da aka faɗi game da su na karamomi yace kaɗan nan ne yace amma an ciro daga waninsu wanda suka zo daga bayan mutanen da ba sahabbai ba ma karamomi da yawa ake tare da cewa kuma kowa sun cewa in tsayawa ne akan addini istiqama sahabbai yakin sun fi wa'annan wanda suka zo bayan su kenan daga nan za a san istiqamai ita ce tafi daraja akan karama tunda sahabbai galibin su ba karama gare su ba amma istiqama babu wanda ya kai su tsayawa akan addini yawwa to shi yasa eh eh sai ai kokari a a kiyaye kuma karama dan ta bayyana ga wani mutum to Allah ya nuna darajar shi amma ba Allah ya nuna fifikon shi ba akan sauran mutane Allah ya nuna yana da daraja amma ba wannan yana nufin cewa ba ya fi wa'incan wa'inda ba su da karamomi kuma kamar yadda na faɗi wani lokacin sai zamanto ma idan mutum yana da karamai to kaman an jarrabe shi kamar an jarrabe shi ne tunda wannan abin yana iya ya ruɗe shi amma wanda ya zamanto istiqama ce kawai yake ta yi yake yana ta neman yarda Allah babu karamin to kullum matsayi gare shi babba wurin Allah kuma Allah yana ta kara mishi yana ta kara mishi amma shi yana ta raina kanshi saboda shi dama babu ma karamai a tare da shi to wasu kuma Allah zai iya ba su karamai kuma Allah ya kiyaye imanin su yawwa to da haka dai kawai abin da ake so yace kawai mutum a kiyaye dai a tsaya kawai akan sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na akai haka nan wannan babu abin da ya kai wannan matsayi kuma da yake da kisoshin suna da yawa lokacin da ba zai ishe mu ba na abubuwa waɗanda suke masu bayan Allah masu istiqama kwarai to shi kanshi wannan hadisin an ce zada tirmizi fi ziyadatan muhimma tirmizi ya yi wani daɗi wanda yake mai muhimmanci akan shi ya yi ƙari akan nassin shi ne ya ce wa hiya kultu ya ce abin ƙarin da ita ce kultu na ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah ma akhwafu ma takhafu alayya menene mafi tsoron abin da kake jin tsoro a kaina fa akhadahu bi lisani nafsihi to sai ya kama shi da halshen kanshi sun maƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hada yace wannan kenan wannan shine na fi ji maka tsoro to shine mai shari'a yace wa fihi tanbihun yace to kaga cikin wannan maganar akwai falkaswa ala anna a'zama ma yura'a istiqamatuhu akan cewa mafi girman abin da za a kiyaye istiqamar shi ba'da alqalbi bayan zuciya al-lisan shine halshi shine halshi fa innahu tarjuman alqalbi saboda shi halshi shine tarjumanin zuciya shine yake interpretin zuciya da haka a wurare da yawa annabi yana magana akan sha'anin muhimmancin magana don mu yi hankali mu san abin da muke faɗi sai mu san abin da muke faɗi don maganganu na alkhairi suna kawo manyan sakamako ko maganganu na shari wal iyadu billahi suna kawo mummunan sakamako da haka a kiyaye kuma cikin wani hadisi wanda aka rawaito daga abi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu marfu'an yake cewa idza asbaha ibnu adama قالت الأعضاء للسان اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا cewa idan ɗan adam ya wayi gari to gaɓoɓi sai suna ce ma halshe ittaqillaha fina ka ji tsoron Allah a cikin mu kowace safiya gaɓoɓi duka sai sun ma halshe nasiha sun ce mai ka ji tsoron Allah a cikin mu fa innaka in istaqamta saboda lalle ne kai in ka daidaita in ka samu istiqama istaqamna mu ma za mu daidaita za mu samu istiqama wa ina wajajta kuma kai idan ka karkata ya wajajna mu ma za mu karkata Allah akbar to kaga kenan harshe ya kamata a kiyaye shi ko da yaushe mutum zai magana to ya san magana da zai faɗi kamar da annabi dai ya koya mana ladabi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance imani da Allah da ran lahira to ya faɗi alkhairi ko kuma ya shiru yawwa to ka gani wannan hadisin ana ganin kamar takaitaccen hadisi ne amma wallahi ma'anoni da yawa ne kunsa kul amantu billahi ka ce na yi imani da Allah imani da Allah ai abu ne mai ai annabi ba yana nufin kawai cewa ba kenan ai imanin ake nufi da gaske kai imani da Allah mustaqana sannan kuma kai istiqama ma'ana ka ka daidaitu akan addini ka daidaitu akan addini da zuciyarka da harshenka da gabanka da kominka addini iya gwalgwaro kana yi to wannan har ya fi ma karama a wurin Allah ta baka wata mutumin da za a same shi yana kan addini ko da yaushe wallahi wannan shine babban mutum eh wannan shine babban mutum a wurin Allah ai dama yadda ake a gane matsayin mutum a wurin Allah to a gane matsayin Allah a wurin mutum shi kenan yadda Allah yake a wurin ka to kai ma a wurin shi haka kake in Allah amintacce ne yana da daraja a wurin ka ka kiyaye shi to wallahi kai ma amintacce ne Allah ya kiyaye ka a wurin shi haka ne kawai sai sample to Allah ya kiyaye to kuma wannan bawan Allah eh Sufyan bin abdullahi faƙaɗi wanda ya ruwaito wannan hadisi yana daga cikin bayan allah da allah ya jarrabe su da kashe-kashen nan na hajjaji min yusuf shi ma a cikin wannan allah ya ba shi shahada bawan allah aka kashe shi yana da kimanin shekara arba'in da tara kamar shekara tis'an wa arba'ina sana to kuma lamarin Allah yadda yi haka ake amsa bayan Allah da yawa sun tsaye cikin wannan tashin hankali wanda abu ne wanda kawai Allah da ya za a maida ma shi kuma Allah shi ya san menene ya dace ya yi da shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dukkan su Allah ka musu yarda Allah ka musu yarda Allah ka yarda da su Allah ka ƙara darajar su ya Allah Allah ka yarda da su Allah kuma ka yarda da mu dan albarkatun su Allah ka yarda da su Allah ka yarda da mu dan albarkatun su billahi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتاه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين